suka lura da wanda ya aikata wato wannan abu yakan sa su su san wanda ya aikata imamu shazali ya ce wato ɗigo ɗaya na aikin zuciya shine tuna Allah to ya fi manya-manyan aikin lada kamar tudun dutsai ka tuna Allah ko a wani hali kake ka tuna abin da Allah ya yi da ikonsa to wannan ladan da za ka samu ya fi yawan ibadun da za ka yi inda wani ibadun da ka yi su ne sukan ce rabbana ubangijinmu idan sun daga ido suka ga sama suka ga ƙasa su ce ma halarta zaba nan Allah baka halicci wannan akan banza ba duwatsun nan ba wai an yi su kawai dutse ne ba a'a suna da abin da ake so ka sani ka san ikon wanda ya yi su ka ga taurinsu ka ga kafuwansu a gun ka ga daɗewansu ba dama su gusa ba don ba a ce su gusa ba amma lokacin da za su gusa Allah ya ce gusa za su sai ga su suna tafiya sama kamar an galala to amma yanzu suna masu bin wurin Allah sukan ce ubangijinmu ba ka halicci wannan halittar da muke gani ba dilan kan wasa ba don Allah bai wasa kai ma mai hankali bai kai ma ba kai wasa ba yawwa to balle Allah bal dalilin dalili ne ala kamali ƙudurtuka kayan cikan darajanka Allah wannan dalili ne kan cikan darajanka wannan rab subhanaka rab subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah sarki ya tabbata gare ka kuma wajina ka kiyaye mu azaban nari azaban wuta Allah ka kiyaye mu azaban wuta Allah kiyaye mu azaban wuta an ce duk mutumin da ya daga ido da dare ya ga taurarin Allah ya ce Allah zai ne ya sukuru na kiyama wa kudan wala jinubin wa ya tafakar na fi karki samatu dalli rabbana ma halatta azabadina subhanaka faqina azaban nar to Allah zai ba shi lada da adadin dukkan taurarin da suke sama in ka faɗi haka da daddare in taurari suka fito inna ka duba su ka san Allah ba abin kan abin akan ba ban zaye su ba to Allah zai baka lada adadin dukkan abin da ya halitta a sama da gasa Allah ka ba mu lada
ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصير شكرا ربنا وبنجي الله إنك كي man tudhilin na wanda duk ka shigar da shi wuta domin ya shiga ya dawwama a ciki ko min jin daɗin sa da da yi a duniya fakat a hazaita wannan ka kunyatar da shi Allah kada ka kunyatar da mu duk wanda Allah ya sa shi a wuta Allah ya kunyatar da shi ya kuma azabtar da shi wa ma lizalimin min sirr amma azzalumai ba su da wasu mataimakan da za su hana Allah ya musu azaba da wuta Allah kiyaye mu yawa yamnauna min azabi layi wanda za su hana su azaban Allah ba za su samu ba
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير ربنا وبنجزمو Allah ina nuna mana yadda ake yin addu'a, ka nuna kasawanka a gun Allah, shi ne ki ce rabbana rabbana inna. Inna na Musa mina munadiyan, mun ji mai kira, yunadi yana kira mutane da imani a zuwa ga imani da Allah wane ne wannan shi ne annabi muhammadu ko kuma alkurani annabi muhammadu sallama ko alkurani shi ne wanda yake kira a zo a ɗayanta Allah kuma an amin rabbikum cewa ku yi imani da ubangijinku Allah fa amana to mun yi imani Allah mun yi imani ka saita rabbana ubangijinmu bayan mun ji mun yi imani fakfir lana Allah ka gafarta mana wajina aka gafarta mana zunubana zunubanmu Allah dukkan zunubinmu babba da kankani da daɗaɗɗe da sabo da wanda muka sani da wanda mu sani ba da wanda muka yi da gangan da wanda ba mu san lokacin da muka yi ba Allah ka gafarta mana wa kafir anna sayyi'atina kuma ka kankare mana munanan aikin ran tashin kiyama sai a ga mu fari kwal babu mummunan aiki tattare da mu haka suke fari mu je rabbana
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد rabbana ubangijinmu wa atina mu roƙe ka ba mu ma atana abin da ka muna alkawari da shi ala rusulika kan haccen manzanninka ka ce mana idan muka yi imani za ka ba mu rahama da falala wato shine ka ba mu aljanna ke za ka tausaya mana za ka gafata zunubanmu to ko da yake sun yi roƙo cikin haka ko da yake Allah ne ya yi alkawari shi ko ba ya saba alkawari to da roƙonsu nan akan Allah ya sanya su cikin wanda suka cancanci shiga aljanna domin su ba su tabbata ba da cancantar su ga shiga aljanna amma sun sun gaskata mai kira ga Allah to sun gaskata shi to saboda haka kuma abin da mai kira ga Allah ya yi shi ne cewa zai tsara su samu aljanna Allah to shi ne suka ce Allah ka ba mu aljannanka Allah ka ba mu aljannanka to mai tawar takriru rabbina maimaita cewa rabbana rabbana dinnan wato isarwa ne cikin addu'a in kana addu'a in ka roƙi Allah kaɗan ka sake cewa ubangiji na kai ka nuna kai ba kowa ba ne yawwa lokacin da za ka yi addu'a ka yawaita cewa ubangiji na ubangiji na saboda haka bayan Allah sun ce wato idan ka faɗi da ka roƙi Allah ka ce rabbana ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi so biyar kamar yadda ayoyin ƙur'ani da suka bayyana ka nuna ƙanƙancinka ga Allah da walakantuwanka ga Allah to ya zo duk wanda duk wannan shi ne ake ce masa ismullahi azami jafaru sadiki ya ce wanda duk wani damuwa ya dame shi da zai roƙi Allah ya ce ubangiji na ubangiji na ubangiji na har sau biyar ka yaye mun abu kaza ko ka bani abu kaza to Allah zai tsirar da shi daga duk abin da yake tsoro zai kuma ba shi dukkan abin da yake so saboda haka mu lazumci wannan sunan Allah rabbana mai renonmu to shi kenan to su ka ba mu abinda muka ji akan haccen manzanninka wala tuzina ubangiji mu kada ka kunyatar da mu dan ma Allah ya ce wanda duk Allah ya sa shi a wuta ya kunyatar da shi ko to Allah kada kunyatar da mu yawmal qiyamati ranan tashin kiyama innaka kai Allah la tukhluhul mi'ada ba ka saba alkawari alkawarinka lallai alkawarinka da ai tashin kiyama gaskiya ne sakamako kan ayyukan mutane gaskiya ne lallai wannan tun da Allah fara za a yi tashin kyama har da kai a ciki kuma za a saka maka sakamakon kuma da aikin kirki da aikin kirki da mummunan aiki duk da kai ai da kyakkyawan aiki duk Allah zai saka maka komin yawan kyakkyawan aikinka Allah ba zai rage maka ba komin yawan mummunan komin ka samu mummunan aikinka Allah ba zai kara maka ba saboda haka in ka ga munin mana aikinka ya maka yawa a lahira kai ka ja in ka ga kyakkyawan aikinka ya maka yawa to kai ne ka aikata Allah ce fasta ja bala rabbu فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
to Allah ya ce rabbuhum ubangijin nasu fastajaba lahum sai amsa musu tun daga can ubangijinmu mun ji mai kira yana kira ai imani mun yi imani kuma zuwa ga ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana laifukanmu zuwa nan ubangijinmu ka ba mu abin da ka mana alkawari kan haccin manzanninka zuwa nan cewa kar Allah kada ku yatar da mu ranar da za ka tada bayanka to Allah ce fasta jaba lahum rabbum ubangijin su ko sai amsa musu eh Allah sai amsa musu Allah ka amsa mana anini la uriu ba ni so zanta mal amilin aikin wani mai aiki minkum naku min zakarin wansa ko namiji ne ko mace ne ba ni kuma shashin ku ku maza min ba ni daga shashin mata ne daga maza daga mata aka yi maza ai daga maza aka yi mata daga mata ma aka yi maza to saboda haka shi Allah baya tsargan kowa in dai ka yi aiki don dama ya ce baya to ta aikin mai aiki sai ka yi ƙoƙari ka yi aiki ko namiji ne ko na mace ne in dai ya yi aiki Allah zai saka masa kuma namiji da na mace duka don kai namiji ne Allah ba zai ka ba don kai mace ne ke mace ne Allah ba zai ki ba saboda haka wannan jumla ta karfafa ga zancen da yake gabanta daidai ne eh aihum sawa'un mutane daidai suke cikin sakamako wajen ayyukansu yawa da kuma barin rashin tozartawa kowane aiki ba a lalatar da shi in an yi shi kowane aiki kuma in ba a yi shi ba Allah ba zai baka ba kawai don gata ba yadda ake gata a duniya to ba haka ba ne Allah sai ka yi aikin amma shugabancin aikinka shine tauhidi alhamdulillah wannan aya da za mu karanta nazar ta sauka ne lamma ƙarar ummu salamatu lokacin da ummu salama ta ce ya rasulullahi ya annabin Allah inni da ni ba ni jin zikiran nisa'i ambaton mata fil hijrati a cikin ƙaura da komai ana faɗan ladan wanda suka yi ƙaura amma ba ni jin ana faɗan mata a ciki in ji ta umu salama matan annabi ne to shi ne mu je fallazina fallazina hajaru wanda suka ƙaura daga makka zuwa madina maza ko mata ko kuma suka kaura daga makka zuwa habashi farkon musulunci farkon musulunci ya zama in musulun ya musulunta a makka ya ja makansa musiba ke to annabi yakan muni duk wanda ya musulunta ya kaura zuwa ga habasha don ya kiyaye kansa amma shi annabin yana zaune to ko kuma wanda a suka kawo daga makka suka tafi madina gaba ɗaya kenan lokacin da izini ya zo annabi shi kansa ma ya kaura to ko wanda ya kaura saboda haka duk gun wanda ya kaura kowane yin kaura ne in ka kaura daga kun kafirci ka je gun addinin musulunci ka kaura daga kuncin musulunci ka je gun musulunci to duk wanda ya yi haka ko namiji ko na mace Allah ya ce wa ukhriju min min diyarim wanda aka fitar da su daga gidajensu wa wuzu aka cuce su fi sabili cikin hanya na don addini na aka cuce su sannan wa qatalu suka yaki kafirai akan addinin su su ma wa kutilu aka yake su ko wa kutilu aka kasu to wanda duk suka yi haka abu biyar din nan lau kafiyar na anum sayyatin zan kankare musu laifukansu munana zan rufa musu asiri wannan shine rufin asiri asiru habin makfirati zan rufe musu mummunan aikin su da kafara walau ruhilan zan shigar da su jannatin aljanna wanda tajrimin tatalan haru wanda ƙoramai guda hudu suke gudana cikin gindinta da ruwan aljanna da zuman aljanna giyan aljanna yawa madaran aljanna to zan shigar da su wannan aljanna kuma sawaban wannan lada ne ake bayarwa min inda lada gun Allah Allah ka sa mun cancanci samun wannan lada yawa wallahu Allah husnul sawabu kyakkyawan lada ko kuma kyakkyawan sakamako ko inda wuna gunsa in ka yi aikin kirki to za ka gamu da kyakkyawan sakamako Allah ka samu yi aikin kirki wanda wanda suka kawar zuwa ga habasha din nan su ne suka tafi wajen najashi najashi mutum ne wanda bai ga manzon Allah bai iman da shi sarkin habasha ne to shi din shi ne wanda ya mutu tun daga habasha nan wanda ake ethiopia ya mutu annabi yana madina allah ya nuni ce ma annabi gashi an gashi an tada zunaidan na jashi tashi annabi kamar sallah annabi yana madina ya masa sallah na habasha ka ke kyawun aikin mutum in ka yi aiki mai kyau za a baka lada mai kyau in kuma baka yi aiki ba to kai ne ka ja kanka nazarar ta saka wannan lamma ƙalar musulmuna lokacin da musulmai kuma suka ce a daulaye makiyan Allah fi ma na ramnar khairi suna cikin abin da muke gani na alheri wa nahnu fil jihad muna cikin wahala mu muna wahala ga kafirai suna jin daɗi har yamma haka abin ke gudana to mutane suna faɗi amma mai imani bayi ganin wannan don kafiri bayi da wani jin daɗi a gun Allah mu je
ثم معاويهم جهنم وبئس المهاد taƙallubun lazina jujuyan wanda suke allazina kafir wanda suke kafirci suna tasarrufi suna jujjuya dukiya suna jin daɗi suna shiga motoci mai kyau suna shiga su jirgin sama da ko menene suna yi to la gona kada ya ruɗe ka duk jin daɗin da kafiri yake kada ya ruɗe ka duk abin da mutum ba mai bin Allah ba yake yi komin jin daɗin da yake yi kada wannan ya dama ka Allah mun gode mu lura da wannan magana duk jin daɗin kafiri ko duk jin daɗin mutum mai sabon Allah da jin daɗi to duk abin da yake a duniya kada ya cuɗe kada ya ruɗe ka filbila cikin garuka wato mai tiyati kamar fataucin da suke yi ga su da dukiya walkazbi da tsururi da kuma jin daɗi suna abin da suka so to wannan kada ya ruɗe ka ba daɗi ba ne Allah ce mata'un qalilun jin daɗi ne kankani ya ta mata wuna bihi sannan suke jin daɗi da shi yasiran kaɗan idan sun ji daɗin kuma sun ma san fit duniya a duniya da yanzu dai mun ce ko kana ko ka shekara ɗari a duniya ba za ka so ma jin daɗi ba ko an haife a gidan shugaban ƙasa ne kai baka san ana jin daɗi ba ko kana jin sai ka shekara ishirin ko shekara sha takwas kuma komin jin daɗinka in ka shekara tamanin kaga duk abin da yake da shi baka jin daɗinsa ko kana da shi dai baka jin daɗinsa to saboda haka wannan kada ya ya ruɗe ka sun mamawa musannan matattaransu da su da abin da suka tara Allah ce jahannama wutan jahannama ne Allah ce wa bisal mai haju ita kuwa ta yi munin shifida in ka ga mutum an shigar da shi wutan jahannama ai wannan ya gama asara to kai da kai da imani me dai dame ka da jin daɗin kafiri kada kada mutane su damu don Allah ce ba domin kada zuciya mutane ya yi abu Allah da nuna mana duniya ba komai ba gidan kafirai ya zama na zinariya ko shimfidun zinariya a yi su gidan sama abin takawan zinariya amma duk wannan kada ya dame ka ka zauna a bukkan ka yafi maka ko ka zauna a ɗakin ka wanda babu yaɓe ya fi maka domin ƙarkon wannan za a je ne a shiga wuta Allah kiyaye mu
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرير
saboda haka duniya abun zargi ne a gun Allah kuma kaya ne kankani mai karewa lahira kuma abun yabo ne gun Allah kuma kaya ne wanda yake mai dawwama saboda haka jin daɗin kafiri a duniya ko mutumin da yake sawa ma Allah kada ya dube ka ya ce ma sanar dinu wadda duniya zata ma'a labarakan lahu fi duniya bila dini ya ce kaito abin da ya kyautata addini da duniya in sun haɗu idan mutum yana da rikon addini yana kuma jin daɗin duniya wannan ba laifin ne amma jin daɗin duniyarsa bai hana shi addininsa ba amma ba kada Allah ya albarka cikin samun duniya babu addini komai ka samu a duniya in babu addini aikin banza ne lakinin lazina ta amma wanda suka ji tsoron Allah suka taƙau rabbahum sai dai wanda suka ji tsoron ubangijin su Allah lahum jannatu su suna da aljanna ne tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramai guda hudu ke gudu a ƙarƙashinta an kaddara musu za su shiga dawama su dawama ciki fiha ciki nuzulan wannan masauki ne nasu kuma min indillahi daga gun Allah kaman abinda kake tanada ma bako to su abinda Allah ya tanada musu shine aljanna aljannan da koramai guda hudu ke gudu da su shiga su dawama muminai ko min talautin su wa ma inda Allah abinda yake gun Allah na lada khairun yafi libarar ga mutanen kirki yafi kayan duniya komin yawansa komin kyawunsa ka samu ladan Allah guda ɗaya yafi wannan Allah ka taimake mu
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشئين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن كسني من أهل الكتاب قد كن يهودا ونصارى لمن يؤمن بالله akwai wanda yake imani da Allah kaman Abdullahi dan Salami da mutanensa kaman Najashi wanda muka faɗe shi yanzu dalilin saukan wannan aya shine ranan da Najashi ya mutu sarkin Habasha sunansa Asan mutu da larabci kuma shine kyautan Allah ya musulunta ba tare da ya ga- ya ga annabi ba kuma ya shigar da wasu talakawansa cikin imani da annabi suka bi shi to shi ne ran da ya mutu malaka jibrilu ya zo ya ce ma annabi ga najashi nan an buskan da shi tar da shi wajenka annabi ka masa sallah saboda haka annabi ya fita da mutanensa a madina suka ba- fita bayan gari suka yi sahu sai suka masa sallah a saharar madina aka yaye ma annabi annabin shi yana ganinsa ya yi sallah gare shi da shi da mutanensa lokacin da suka gama sai munafukai da kafirai suka ce ku duba wannan mutum da yake demuwa yana sallah yana sallah ma wani kato ba habashe ba nasare shi ma bai gan shi ba kuma ba kan addininsa shi ne Allah ya ce "Ah, ba haka ba ne ya shi ya gan shi yawa don jibrilu ne zuwa shi masa ya tashi ya masa sallah da shi da mutane arba'in na nasara nasarar na jirana da mutane talatin na habasha da mutane guda takwas na ruma italiyan nan sun yi imani da annabi ba su gan shi ba kuma imanin ya amfani su Yawwa. to Allah ya ce to akwai daga cikin mutane na ahlul kitabi kamar najashi da mutum arb- arba'in na nasarar najirana da kuma mutum talatin na mutanen habasha da kuma mutum takwas na italiyawa akwai ma'un sun yi imani da kai wa ma'un zai lekun da abin da aka saukar da shi gare ku na alkurani sun yi imani da shi yawa sun yi wa ma'un zai lekun da kuma abin da aka saukar musu sun yi imani da abin da aka saukar muku musu a tauran ma sun yi imani ƙur'ani ma sun yi imani annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi imani shi hashi na suna kankar da kai lillahi ga Allah la yashtaruna ba su sayarwa biyati la da ayoyin Allah da yake gunsu na tawar da linjila na sifofin annabi ba su canza sifofin annabi da komai don su kabi samanan kalilan kuɗi kaɗan eh wato su aibunta annabi a gun mabiyansu domin sun- su- suna tsoron shugabancinsu kamar yadda wasu suke na yahudu to kamar wasu su ma suke yi makiya annabi ulaka wayan nan lahum ajrum suna da ladan su nasu ne inda rabbi wajen ubangijin za a ba su lada biyu ladan bin wancan littafi a taura da ladan bin alkurani inna la ala sari'ul hisabi mai gaggawa hisabi ne zai hisabi mutalikai a gwargwadon rabin ini shine awa goma sha biyu na kwanakin duniya gwargwadon awa goma sha biyu duk da- duk rikicin duniya nan da yake an kunce shi Allah kenan Mu je.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ya yi allazi na amanu ya ku wanda kuka yi imani to in ji Allah ce isbiru ku yi haƙuri kan bin Allah ku yi haƙuri kan musibin da zai same ku ku yi haƙuri kan sabon Allah kar ku yi sabon Allah wannan dama abu uku ne haƙurin bin Allah haƙurin musiba haƙurin kada kuma in sabon Allah ya bijiro maka ba- ka bari wannan shine babban abin wasabiru kuma ku dora ma kanku haƙuri warabidu ku tsaye ku tsare hanyar da kafirai suke cutar musulmai wato ku yi ribadu ku- ku tsaye da jihadi kamar yadda da kamar akwai garuruka a ƙasar nan wanda nan aka kafa su ribadu kamar su karin madaki irin su su su bori a wajenmu su abu su bura irin su duk an kafa su da ribadu ne wata kula ku ji tsoron Allah a cikin dukkan aikinku lalakun domin ku tuliyuna ku yi rabo in kun yi haka za ku yi rabo tafuzu na biljannati wata ta jazo wa wa mene wata juna min nari sai ne alhamdulillah النساء مدنية وهي مئة وخمس وسبعون آية
so alhamdulillah
صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhaji Bala, tambaya.
kuma za a kashe shi a gare shi ta yadda za a ɗauka
To, kuma za a ɗauka hanya hanyoyin sadarwa haka.
domin samun
Allah ya saka da alheri.
ya tuntuɓe a wannan lamba 0
Wani bayan Allah ne wanda ya je mene? Zai sa karatu zai gabatar da cikin abin nan ko?
cikin whatsapp ne da To, a- tura intanet a whatsapp to Allah ya saka da alheri.
kama whatsapp da intanet za su dinga ganin malami na tafsira To Allah ya saka musu da alheri. Allah ya saka da alheri. To, muna mun yi karatu ba su- babu Suleiman abinda duk yake Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Dai na san duk wanda yake yanzu zuciyar suna tare da mu Allah ya saka musu da alheri To, mu yi addu'a ne jama'a mu yi addu'a to mun salati annabi goma ya shaidi na wanda wasu ya na shaidi na wanda wasu ya na shaidi na muhammad wasu ya shaidi na shaidi na muhammad Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da iyayensu Allah gafarta ma malamanmu da malamansu Allah shiryar da mu Allah shiryar da jama'mu Allah shiryar da jama'mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya ba raba mu da dukkan fitina Allah ya ba mu da wahala duniya da lahira abinda duk muke nema Allah ba mu da albarkar kuma abinda duk muke tsoro Allah kiyaye mu da albarkar kuma bismillahir rahmanir rahim Allahumma anta martana bi du'aika wa atana bi da'watika فقدرناك ما مرتنا فأجلناكم وأتنا ذو الجلال والإكرام إنك لا تولي الأعداء وكانت آية الكرسي Allah kiyaye mu, Allah kiyaye imaninmu, Allah kiyaye gidajenmu, Allah kiyaye zuriyarmu, duk abin da muka mallaka Allah kiyaye shi. Ayatul kursi Allah la la la gayyum la ta'udhu sunatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu la bi ismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم مكرنتا مكرنتا لم نشرح Allah sauke mu dukkan bukatunmu abinda duk muke neman Allah ya bamu Allah ya mana buɗi na ilimi da aiki da shi ayyanmu da suke neman ilimin zamani da sana'a Allah fahimtar da su Allah raba mu da wahala duniya da lahira alam nashra laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqada zahraka wa rafa'na laka dhikraka wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب وكانت إنا أنزلناه ألا منع البركة ألا منع البركة abinda duk muke Allah ya ba mu Allah ya masa albarka abinda duk muke nema Allah ya sa mai albarka ne Allah ya cika hannayenmu da albarka Allah ya cika gidajenmu da albarka ‘ya'yanmu duka Allah ya masu albarka ‘ya'yan muminai duka Allah ya masu albarka Allah ya cika garinmu da albarka Allah ya cika ƙasarmu da albarka Allah ya cika gidajenmu da albarka don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam don albarkan qur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin mukayan da gurfuwa kafa uku jama'an mu da muke tare da su muke karatu da su tun farkon karatun har lokacin Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu dukkan wanda suka rasu Allah ya jigansu Allah ya gafarta musu ina tuna malamin nan dogon nan waye shi magabcin malamin nan wanda yake na alhaji hassan ko dogon karfin nan ina shi bara an yi karatun farko bai da lafiya ya aiko ce bai amma ran da za a daura kulani sai sai da ya zo aka rufe karatu da shi to Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa mu ma wata ran in an tuna mu Allah ya gafarta mana قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يتم اغفر له وارحمه واعف عنه واغفر له من الجنة التي وعدته لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين
الأرش بأمن ذاته لما كنت معمودا وأمدا بعرفتي وخلفني في ملكي بعد غيبتي وسرت أنا الآدي وفزت ببغيتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما في ما الماء سوايا مناديا وكل الذي تاتا تجاني بقبضتي فأنا الذي ألمته يوم إجري ومني على فوق طباقي بلحظتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا أعرف إلا ببابي واقف أدير وأسقي القوم طرا بفيدتي فيا عجبا مني لدى كل مشهد ويا عجبا سر المصون بأدرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا القاسم المعروف في كل حضرة أنا الألم الموسوم في كل بلدة فأدخلت قوما في نئيم مخلد وقوما إلى دار البواري بحكمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فما خلق الرحمن كل شئتهم وخاطبتهم طرا وهم تحت قدمتي وما مسجد إلا ولي فيه منبر وما منبر إلا ولي فيه خطبتي ألا لا تشيري أل يرى الناس ما أرى وهل يعرفني أم يحيطون قدرتي أنا عبد إبراهيم صاحب فائدتي وجد رسول الله ختم النبوة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا العبد إبراهيم صاحب فيضتي وجد رسول الله ختم النبوة أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى أصاه من عصاي استمدت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي أنا كنت مع يعقوب في أشق عينه وما برئت عيناه إلا بطفلتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا كنت مع يعقوب في عشق عينه وما برئت عيناه إلا بطفلتي أنا كنت مع نوح بما شهد الورى بحارا وطوفانا على طي قبضتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأمري بأمر الله إن قلت كن يكن وكل ملوك العالمين رئيتي فأنا أبيب الله والكنز والأولى فإن صلاة الفرد في أرض مكة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا حبيب الله والكنز والأولى فإن صلاة الفرد في أرض مكة وليس مراد الفخر فيما ذكرته بل الإذن من عند الجليل لقولتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دعاني حبيبي بالله حبيبي لمنة وقد خصني تاج الوجود بفيضتي وأقربني بالقرب أين حقيقتي لأين حقيقتي لأين الحقيقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقيت جميع العارفين وما دروا فإني أنا ساقي بكاس المعانة وما علموا أن المراد حقيقة وما علموا إن المراد حقيقة فلا وص إلا بعد إذن لأدرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لقيت جميع العارفين وما دروا فإني أنا ساقي بكاس المؤانة وما علموا أن المراد حقيقة فلا وصل إلا بعد إذن لحضرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تجلت بطني لظهوري فآخري فجاء أولا والبعد كلي وجملتي أنا الكل ممدودا أنا الأق بارزا فيعرفني الفاني بباء ونقطتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا العبد إبراهيم عند الشريعة ولكن سر الذات عند الأرض خلقتي أنا الكل من الكل والكل من أنا تفكر بهذا القول تعلم مكانتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا الذاكر المذكور للذكر ذاكر أنا الذاكر المذكور شكرا لنعمتي لقد سار رب العزة سمعي وناظري وقلبي ورجلي مع يدي ولسانتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوعدني أن لا يعذب مسلما رآني عقيقا أو رأى بعقيقتي أنا مطلب ساقي أنا أدرة الأولى أنا سر سر سر فافهم إشارتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا الماد تلميذي بأمر ظهورك أنا طي أقطاب الوجود لصدوتي بأني سفير الكائنات وإنني أصرف شأن الكون في كل لحظة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وتخدمني الأملاك أين توجهوا وكائن أصلي بنداء المشيئة ودق لي الكاسات في الأرض والسماء وأهل السماء والأرض تعلم سطوتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وأعلم نبات الأرض كم هو نابت وأعلم موج البحر كم هو موجتي ولولا رسول الله بالآد سابقا لأغلقت أبواب الجحيم بأظمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا الدرة البيضاء كان سماؤنا وثيقا بقوسين تماء أحبتي فآينت إسرافيل واللوح والربا وشاءت أنوار الجلال بنظرتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وساءت ما فوق السماوات كلها وكركز العرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأغضبها من تات حكمي وطاعتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وشاءت ما فوق السماوات كلها كذا الأرش والكرسي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة وأقطبها من تات أغمي وطاعتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة أنا سحر الأقطاب بقولي وأرمتي توسل بنا في كل حول وشدة أغيثك بالأشياء دارا بإمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا لمريدي آخذ ما يخافه وآنسه في كل شر وفتنة مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أغز سريعا صار في أي بلدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا شيخنا برهام عين أمانتي حقيقة عين السر بل عين رحمتي أحبك حقا شيخي والله إنني أراك مغيثا من جميع البرية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أحبك حقا شيخ والله إنني أراك مغيثا من جميع البلية أغيثني يا شيخي بجائك إنني بفلك عند الله حبل الكرامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كذلك يا إخوان محبون فيكم فأبلي وأبهم من جميع النعيمة وتقضي حاجاتي وحاجات كل من ذكرتهم يا شيخ برحام عدتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سعيد محبكم سعيد جليسكم شقي الذي آداكم في أي بلدة وذلك ملعون ولو كان عالما ولو أنه قطب سيطلب طرفتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رفيت مقام الختم والله سيدي وأنت قسيم الله في كل رحمتي وأنت قسيم الله في كل خدمتي عليك صلاة ما بدوت لباطني على منبع الأسرار قصدي وغايتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمدنا المختار أصل وجودنا وآل وأصحاب وقدم الولاية وصل إلى العرش في كل لحظة على المصطفى المختار سر النبوة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.